أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي بقي قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 12 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2019 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya wato ta 80 a cikin suratul an'am a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 80 zuwa aya ta 81 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah ya karɓi rayukanmu muna musulmai kuma Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce wa kaifa akhafu ma ashraktum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kaifa annabi Ibrahim ya ci gaba da wato fito na fito da mutanensa gaba da gaba ko ba haka ake cewa ba ana gaba da gaba ta hanyar hujja da hujja da dalili da dalili yake cewa wa kaifa akhafu ma ashraktum ya za a yi in ji tsoron abin da kuka hada Allah da shi ma nan mausuliya ce a wajen su malaman tafsiri shine wa kaifa akhafu allazi kenan in mun kaddara ta mausuliya allazi ashraktum billahi abinda kuka hada Allah da shi ko kuma wasu malamai suka ce a'a malan nakira ce mausufa ai wa kaifa akhafu shay'an ashraktum billahi wadansu kuma malamai suka ce a'a tana ma izma masdariya wa kaifa akhafu wato shirkakum billah kenan ko shirkar su ko abinda suka hada Allah da shi ko ko wani abu wanda suka hada Allah da shi duk dai ma'anar dai ba za ta saba ba a larabci an gane ko to wannan malamai suke cewa yayi wannan magana ne ta hanyar za su tsoratar da shi dan al'ada ce ta kafirai su tsoratar da mutum da ababen da suke bautawa ko ba haka ba sun tsoratar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun faɗi wannan ko alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billadhina min duni kaga suna tsoratar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce ya kalubalance su ko ba haka ba wato qulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin haka dai suka tsoratar da annabawa daban-daban mun yi bayanin ayoyi annabi hudu wannan ya faru a gare shi an tsoratar da shi daga ababen da yake faɗa ko ba haka ba ya hudu ma ji itana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa taraka ba'd alihatina bi su' قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تداهك وكيف أخاف ما أشركتم يا زنج صورا أبندك كي شركا لشيكك أشد الله wato kuka sanya ma Allah abokin tarayya a cikin bauta alhali wala takhafuna annakum ashraktum billah ba ku tsoron cewa ku kun yi shirka da Allah annakum zai zama to matsayin maf'ulun bihi gaba da wannan fi'ili kenan wala takhafuna shirkakum billah domin ana iya dauka anna duka gaba ɗaya sai ta koma a matsayin masdar ba ku tsoron shirkar da kuka yi da Allah su waɗannan gumakan ku inda za a yi muƙarana an gane ko ba za su iya cutar da ku ba ba za su iya amfanar da ku da komai ba ko ba haka ba to tunda ba su iya cutarwa ba su iya amfani da ni da ku ya kamata ya ji tsoro shin ni da nake da ubangiji wanda yake shine yake tafiyar da al'amurra gaba ɗai ko ko ku da kuke bauta ma abinda ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a an gane ko wato malam yunazzil bihi malam yunazzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sabkar da wani abu akan sa ba malam tana iya komawa wato maf'ulun bihi sai ta zamanto mausuliya ce kenan wala takhafuna annakum ashraktum billahi alladhi lam yunazzil bihi sultana ko kuma tana iya zamantowa na kira ce mausufa kenan ashraktum billahi shay'an lam yunazzil bihi yunazzil bihi alaikum sultana amma zance mafi inganci ba ta iya zama tuwa masdariya anan sabanin waccan domin ba a cewa wato wala takhafuna annakum ashraftum billahi tanzila ma lam yunzil bihi subhana wannan ba zai taba yiwa ba an gane ko kenan waccan tana iya daukan wato ma'ana guda uku ko ihtimali guda uku amma wannan ta biyu tana daukan ihtimali guda biyu ne ma lam yunzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sabkar da wata hujja ba wato a kansa an gane ko nan malam yunzil bihi alaikum sultana akwai abin da ake ce ma adatul qur'an akwai abin da ake ce ma kulliyatul qur'an in an ce adatul qur'an ko kulliyatul qur'an shine yadda alqur'ani yake isar da wato sakonsa yadda yake tafiyar da nashi uslubi domin akwai ababen da alqur'ani yazo da su sun saba ma wato yaren larabci yadda yaren larabci yake tafiya to wannan yana da kyau sanin sa shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato sultan duk inda ta zo a cikin alqur'ani an gane ko tana nufin mi tana nufin hujja kaga an ce sultan a larabce wani lokaci tana nufin sarki shugaba ana kiransa sultan ko ba haka ba amma a cikin alqur'ani in ta zo malamai suka ce kawai tana nufin hujja malami yunzil bihi wato malami yunzil bihi alaikum sultanan ay hujja duk cikin alqur'ani amma irin waɗannan ƙa'idodin malamai suka ce sai ka yi hattara da su domin ba duk kalimar da aka ce ko da yaushe tana nufin kaza a cikin alkur'ani ba wani lokacin abin yana yiwa ya zamanto haka wani lokacin yana yiwa ba zai kasance haka ba misali akwai wani daga cikin malamai ana kiransa Sufyan ibn Uyayna yake cewa duk inda ka ji kalima ta matsar a cikin alkur'ani tana nufin bi tana nufin azaba ko ba haka ba wa id qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما هكذا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم إناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا كما هكذا سيكي تيواتو دك إن كلمة مطر تزو أتياء القرآن سنرى في عذابا كما هكذا سيواتو سبع لمسكة آآ nan da an yi kaidi da ka'ida ta fi tabbata shine cewa Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum azam min matar aw kuntum marda kaga nan matar tana nufin ruwan sama to shi yasa irin waɗannan ka'idodin karka ji malamai suna ta faɗa kai tsaye ka je ka faɗa sai ka tabbatar da haka ne duk cikin alqur'ani haka ne in kuma akwai kaidi to banda kaza banda kaza banda kaza in ba haka ba masu neman kai kuskure cikin ɗalibai suna da labuka an gane ko وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا wato Allah bai sabkar ba dan an ce Allah bai sabkar ba ba yana nufin Allah zai sabkar da wani dalili ba akan shirka dan Allah bai sabkar da wani dalili akan shirka ba an gane ko wato ya kore cewa Allah bai sabkar ba ba dan saboda abin shi na yiwa ba malam yunazzil Allah bai sabkar ba to ba ana nufin gaba Allah zai sabkar da hujja akan shirka ba har abada ba a samu hujja akan shirka wannan shi ne ake ce ma wato mafhumul mukhalafa wanda ba a aiki da shi an gane ko wato inda mun ce malamin rajul bihi alaikum sultana Allah bai saukar da hujja ba to zai saukar da hujja zuwa gaba ba zai saukar ba wannan ba za a aiki da shi ba mu yi hakkara da irin wannan saboda da shi ne waɗansu ɗalibai masu tafsirin alkur'ani suka faɗa cikin matsaloli an gane ko akwai abin da ake ce ma mafhumul mukhalafa jiya mun kawo labarin shi ko ba haka ba amma akwai lokacin da ba a aiki da shi malamai suka kawo abubuwa guda takwas waɗanda ba a aiki da mafhumul mukhalafa na farko shi ne in aka zo Allah ya kawo abu don saboda ya nuna ya yi muna ni'ima da shi to ba yana nuna wanda ba shi ba ba a yi muna ni'ima da shi ba wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan dan ku ci nama tariyan to naman bahar ba sai tariyan ba duk naman da a cikin sa an wato inda ba dafi yake dauke da shi ba ya halatta mutu amfani da shi kaga nan tariyan baka cewa ghayra tariyi ba halalun bane a an gane ko kenan sai ka fitar da shi ko ko kuma ya zamanto jaryan alal ghalib da Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fi hujurikum wadanda a cikin gidajenku ana nufin in ka auri mace tana da ƴaƴan ba ta gidanka ta halatta gare ka a allati fi hujurikum jaryan alal ghalib domin mafi yawancin lokuta mace idan ta yi aure tana da ƴa ƴar za ta je a cikin wannan gida shi da ake cewa agola ko agoliya ko ba haka ba dan haka kaka dauki wannan cewa sai in ba ta gidan in ba ta gidan zaka iya auren ta daga lokacin da ka aure mahaifiyar in dai har kun kwana da ita ka take ta magana ta rike ta kari wacce ta haramta gare ka sai at tawkid ko ko a kawo abu dan tawkidi in an kawo shi dan tawkidi to nan ma ba ana nufin haka ne abin yake ba dan inda Allah subhanahu wataala ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal akhir to in kunna yu'minna billahi ta akidi ne na imanin su domin mi domin ba yana nuna mace don ta oye dan dake cikin cikin ta ba bata ba miji ba ta kafirta wannan yana daga cikin kaba'ir amma bai fitar da mutum daga cikin musulunci da wannan ne za ku gani khawarij suna ta kafirtar da mutane an gane ko ko ko ya kasance tambaya ce mutum yayi to nan ba aiki da mafhum idan ka ce misali misali tambaya nake yi wane yana da uba ba shi ke nuna wanda ba wane ba bai da uba a'a kai tambaya ne ne kake yi an gane ko wannan ba a lokacin mafhumul mukhalafa ko ya zamanto wanda yake tambaya an gane wanda yake magana bai san hukunci ba to in bai san hukunci ba ba a cewa kishiyar shi ma ya san hukunci tun da bai san shi ba kenan ba a zancen cewa magana shi tana da mafhum sai kuma abin na bakwai wanda malamai suka kawo suka ce in ya zamanto mai tambaya ya san hukuncin mafhum yana tambayar hukuncin mantuka ne to wannan babu matsala tunda da ya ja ya riga ya sani kenan babu zance a ce an mayar da shi zuwa gare shi waɗannan matsaloli ne sai kuma matsala ta ƙarshe suka ce tsoro idan mutum ya ji tsoro ya kawo wani abu to ba za a yi mai aiki da shi ba yanzu misali mutum ne yana tare da kafirai sai ya wato yana ɗauke da abinci kuma kafiran nan suna ɗauke da makami to sai ce ɗauki abincin nan ka ba kafirai to ai wannan ba shi ke nuna cewa ba kada a ba musulmai tana yiwa kafiran nan saboda makami nan ne yace a ba su ko ba haka nan bane to waɗannan su ne ka'idodi guda takwas waɗanda malaman usul fiqh suka kawo na kawo su ne saboda ɗalibai su fahimce su wani lokaci cikin alqur'ani ba a aiki da wannan mafhum amma jahili ko kuma wanda yake bai fahimta ba ko wanda bai nace ba wajen neman ilimi zaka ga yana ɗauko waɗannan ayoyin da su yake fassara da fasar da al'umma idan mutum na son bayani mai yawa ya duba cikin muzakkira fi usul fiqh da Muhammad al-Amin al-Shafiqi da kuma Nashrul Banud da kuma Nasrul Warud shi ma da Muhammad al-Amin al-Shafiqi Nashrul Banud da kuma Sayyid Ali wanda ya rubuta wannan littafi na Maraqi Saud da dai sauran littattafan usul al-fiqh manya manya irin al-Muhaddab fi ilm usul al-fiqh al-muqaran na Ustaz Dr. Abdul Karim An-Namla zaka ga waɗannan bayanai cikin al-Qur'ani zaka ga al-Qur'ani ya kawo ababa ba yana nufin haka ba to in baka bi malamai ba baka yi bincike ba sai kai aiki da shi ka bata amma bari mu bada misali mu gani saboda wani dole sai da misalai fa bil misal يتضح المقال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم da agolanku waɗanda suke cin gidajenku to in ba cin gidajenku suke ba za a aure su ba za a aure su ba Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata idan kana tsaye cikin su ko kana tare da su ka tsaya musu sallah da wannan sai suka ce ai babu salatul khawfi sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saboda fihim din nan sun dauki cewa yana a cikin su kaga wannan sai ina suka samu saboda sun samu matsala ta wajen mafhum an gane ko misali na gaba Allah subhanahu wataala yake cewa wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassuna kada tukrihu fatayatikum ku tilastar da wato misali bayan ku kuko yankin ku yanzu kuma mutane ƴaƴan su ma suke tilastawa don su yi zina ala albigha'i akan zina in aradna tahassunan in sun so kare kansu kenan in in ya bata so kare kanta ba sai iyaye su ba ta idin ta je ta yi zina ko ko misali shugabanninta ko mai gidansa ba ta idin ta yi zina ba haka ake nufi ba wannan haka ne waƙi in yake tafiya kamar inda Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minnai su riki kafirrai an gane masoya an gane ko min dunil mu'minina su bar mu'minnai ba ana nufin a'a kada ka dauki kafirai ka bar mu'minnai ba a'a ka dauki kafirai ka hada da mu'minnai ba haka ake nufi ba a'a aya ta zo ne wadansu sun riki kafirai sun bar mu'minnai sai aya ta zarge su amma abin da ake nufi su watsar da kafirai su rike mu'minnai ba su dauki kafirai ba su hada da mu'minnai domin abin da ya zo ne a cikin lokacin da ake tafiyar da wannan hukuncin kakka fahimci cewa yana da wannan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai wani ce a to kaji Allah ce ka a cire ba ninkin ba ninkin kenan yan an ci biyu da rabi shikenan ya halatta ya manta da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ko misali inda Allah subhanahu wataala ce wa yaqtuluna an-nabiyina بغير الحق ko ba haka ba ko bi ghairi haqqin an gane ko bi ghairi alhaq da bi ghairi haqq ke suratul baqara bi ghairi alhaq sauran kuma bi ghairi haqqin ba tare da alif ba to suna kashe annaba ba tare da haƙi ba akwai annabin da za a kashe shi kuma ya zama to ya halatta ga mutum ya kashe shi bai halatta ba domin mafi zulubi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe shi yana da cikin mutanen da an mafi tsananin azaba ranar tashin alkiyama Allah shi mu tsari sannan ko misali da Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashudda kan ku kusanci dukiyar maraya har sai lokacin da ya kama karfin sa to yana yana nufin ya halatta ka ci dukiyar maraya bayan ya kama karfin sa a bayan ya balaga bai halatta ba to duk irin waɗannan nasoshi saboda ɗalibai waɗanda ba su son su yi bincike na ilmi ba su duba littattafan tafsiri kiran littafi guda ne ba su da adawatul ilm suke son sai sun fassara alqur'ani su ne suke zuwa suna irin waɗannan ballace ballace zaka ji sun dauko aya sun karya inda babu gaba sun fassara irin yadda rasu da so wani ya fassara akan jahilci wani ya fassara akan son rai saboda ta dace da waɗansu mutane duk wanda ya banda Allah subhanahu wataala ya san da zaman shi Allah shi mu da tsari da haka malam yunazzil bihi alaikum sultanan Allah bai sabkar da hujja akan shi ba ba wai dan zai sabkar da hujja ba wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi wanda ya bauta ma wani tare da Allah la burhana lahu bihi wanda kuma bai da hujja ashe akwai wanda zai bauta ma wani an gane ko tare da Allah kuma ya samu hujja wannan hujja ba za a samu ta ba har abada Allah ya gane da mu yace fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun shin fa ayyul fariqayn wajice dai daga cikin jama'a ce an gane ko ahqqu bil amn tafi cancanta da ta samu natsuwa an gane ko shin ni da nake neman kariyar ubangiji da ku da kuke neman kariyar gumaka wanne ne yafi cancanta ya samu natsuwa ai akwai amsa ta kakka ko za ta zo amsa an gane ko nan malaman tafsiri suka ce annabi ibrahim ya kira kansa fariqaini jama'a guda biyu a wannan lokacin waɗansu malaman suka ce shi kadai ne musulmi an gane ko to tunda shi kadai ne musulmi ya kira kansa umma domin mutum guda in yana akan gaskiya suna ne umma shi yasa ma Allah kira shi cikin suratul nahli inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah shi kadai a matsayin al'umma yake an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a kuzuwa ake nufi kenan in kafin wani ya musulunta annabi Ibrahim yayi wannan to da ya kira fariqaini da shi da su saboda shi yana akan gaskiya su suna akan fata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma fa ayyul fariqaini na ana nufin da jama'a annabi Ibrahim in waɗansu sun yi imani da shi domin fa amana lahu lutun kaga lutu yayi imani da annabi Ibrahim sannan akwai da suka yi imani da shi qad kanat lakum uswatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay kaga an samu da suka yi imani da shi lokacin da suka yi imani da shi ne to kenan fa ayyul fariqain da shi da magoya bayan sa in lokacin da yake shi kadai ne akan shari'a sai da wato shi kadai ne afariq shi kadai ne umma a wata fassara daga cikin fassarorin malamai a haqqu bil amni suka fi cancanta su samu natsuwa in kuntum ta'lamuna sai ku ba mu gaskiya wato in kuntum ta'lamuna in kun sani ku ba mu amsa sai Allah ya ce ni
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر أولئك لهم الأمر وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سوني وأن سكي إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بسطوء أن يدى بسحدب بسحرقة إيمان سبا بظلم تظالمتي hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi wanda ya ruwaito shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim lokacin da wannan aya ta sauka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji tsoron wannan aya an gane ko sai su lamba nazarat alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm shaqqa dhalika ala ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan yayi musu tsanani domin sun ga an ce walam yalbisu imanahum bi zulm busu tutan yadda imanin su ba bai zulmin da zalunci to annakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum suna in ya zaman to nakira babu alif wal lam aka kawo shi cikin nafiyu ya shafe kowane irin zalunci kenan imanin ka ba zai zama to imani ba sai ka kasance ba ka shi da kowane irin zalunci ba alhali ko dan adam bai yiwa a ce bai yi zalunci ko karami ko babba ba dole sai mutum ya kasance ya aikata zunubi ko ba haka ba to sai suka ga kenan ai wannan aya ta yi tsanani kamar yadda anka ce wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihi Allah ko ba haka ba sai suka ga abin yayi tsanani shaqqa zalika ala ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu ayyuna lam yadhlim nafsa to cikin mu wane ne bai taba yin zalunci ba wane ne za a bi shi a ce bai taɓa yin kuskure ba akwai wuya bai yiwuwa an gane ko to kaga akwai matsala kai kana son ka bi waɗansu mutane ka ga kuskure su to kai ma kana son a bi ka a ga kuskuren ka yadda ba ka son a bi ka haka abbai za ta ka bi wani ba shi kuskure in ya bayyana wannan ana yi mutum nasiha amma ka koma kana binciken kurakuran mutane wanda ba aiki ba an gane ko abin da ya bayyana naka ga mutane yadda ka san kana da ɗabi'o'in da baka son a san su da koye haka kowa yana da ɗabi'o'in da bai son a san su da koye Allah shi ya san su shi yasa ake kiran sa al-ghafur an gane ko kalifa kalima ta al-ghufran ta nufin as-sitr wa taghfiya koyewa wato Allah ya rufe da Allah zai bayyana sauran zunuban da muka aikata na ini guda da baka iya rayuwa cikin mutane an san kayi kaza cikin dush toilet kayi kaza wuri kaza ka zagi wani kaga da za ka san abin da mutane suke ka faɗa bayan ka daga da ba za ka zama da kowa a duniya dan da ka san sai an yi da kai wani ya ce kaza ka kai wani ya ce kaza ka kai wani ya ce kaza ka kai amma Allah sai ya suturta kai baka ji ba su kuma Allah bai tona musu asiri ba sai zaman ya zo kuma a zamana a ci gaba da rayuwa amma da duk abin da aka faɗa bayan ka kana ji da ba za ka iya rayuwa tare da kowa ba a duniya to alladina qalu ayyuna lam yadhlim nafsa suka ce wane ne bai taɓa zalunta kansa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace laisa kama tazunnuna ba kamar yadda kuke zato ba na zaluncin am ne ko karami ko babba a'a abinda ake nufi da wannan zalunci inna ma huwa kama qala luqman ibn kamar yadda luqman ya faɗa ma ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim ya bunayya yace ya kai dan dana a wata qira'a ya bunayyi duk dai ma'anar guda la tushrik billah kada kai shirka da Allah don mi inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne mai girma kenan nan abinda ake nufi da zalunci shine mi shine shirka ba kowane irin zalunci ba an gane da kyau ko kenan zalunci yana iya zamantowa zalunci mai fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokaci ba zaluncin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci ba an gane wannan da kyau to don haka walam yalbisu imanahum bi zulmin wani irin nau'i ne na zalunci ake nufi kada ka dauki ayoyi ka fassara sun ka fahimce su ba ga sahabban ga su larabawa ne ga su tun lokacin da larabcin bai cuɗanya da waɗansu yarurruka ba suna jin tataccen larabci suna takama da larabcin suna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raye amma akwai ayoyin da ba su fahimta ba aka yi musu bayani kai kuma ka yi tsaye ka ce ba a yi ma bayani alƙur'ani kana jin larabci ashe da larabci yana isa shi kadai ba sai an je wajen malamai ba da sahabban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su je su aka yi fasarar su alqur'ani ba da haka wannan girman ka wallahi sai mutum ya fitar da shi daga cikin kanshi wallahi abu na gaba a cikin wannan aya akwai matsaloli da dama zan dan tabo su daga cikin su da wannan waɗansu malamai suka fa hujja domin akwai sabani waɗansu malamai suke cewa akwai wani nau'i na tafsiri da ake cewa tafsirul qur'ani bil qur'ani an gane ko sai suka ce ai babu tafsirul qur'ani bil qur'ani domin a ce wannan aya ta fassara wannan aya a ina ka samu wannan dalili ko ba haka ba ina fata ku fahimce ni to hujja wadda aka kafa musu da ita da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya ta cikin suratul an'am da ayar da ke cikin suratul luqman kuma siyakin ya bambanta kaga tafsirul qur'ani bil qur'ani ne kuma tafsirul qur'ani bil hadisi ne domin ta hanyar hadisi ya zo muna amma kuma tafsirul qur'ani bil qur'ani ne don aya ta fassara aya an fahimci wannan da kyau sannan kuma Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay shi qur'ani yana bayanin komi sai ka ce ka yarda alqur'ani yayi bayanin rayuwar mutum da gobe amma baka yarda alqur'ani ya fassara kansa ba kaga ka dauko balla kuma Allah da kanci ya nuna cewa in kana neman fassarar wata aya ka koma cikin wata aya wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka tace mi min qablu kaga ma qasasna alayka min qablu ko ma sai inda an kai bayani shi ka gano haram na ma qasasna alayka min qablu da haka wanda ke cewa babu tafsirul qur'ani bil qur'ani wannan hayaniya ce dalibai ne waɗanda sun ci sun koshi an gane ko ba su san hanyoyin binciken ilmi ba suka ja a tafsirul qur'ani bil qur'an ai bid'a ne ga hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ka'idodin sa kuma da wannan malamai suka kafa hujja akwai at-tafsirul mawdu'i abinda ake ce ma tafsirul mawdu'i shine ka dauki kalma daya in ka ɗauki kalma ɗaya sai ka ga yadda za ka tattaro wa ayoyin da suka yi magana a kanta sai ka samu wasu ma'anoni daban-daban daban-daban daban shi ake kira a tafsirul mawdu'i wanda yana daga cikin abin da in ka fahimce shi da za ka shekara ɗari kana tafsirin alkur'ani kullum za ka iya fahimta wata sabon ma'ana domin da istinbati da tafsirul mawdu'i da tafsirul qur'ani bil qur'an su suke taimaka ma kullun in ka duba tafsirai sai ka karu da wata ma'ana kuma sai kai kanka kai istinbatin wata ma'ana sabuwa an gane ko misali wagga aya tana bayani ne akan qissa annabi ibrahima kun gane ne ko ayar da ke cikin suratul luqman tana magana ne kan wa kan luqman da ɗansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayat take cikin suratul an'am da ayat take cikin suratul luqman duk da yake kissar ta bambanta ba lokaci guda bane dan a nuna ma ana iya ciro wata aya cikin wani siyaki a fassara ta da wata aya sai shi baka tafsiri na mawdu'i dan wani tana ita to ai ba tafsirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba to shi ko ya fassara wato aya take cikin suratul an'am da aya take cikin suratul luqman kuma ba tafsirin su guda ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure da haka irin waɗannan masabobin sai kun yi hasara da su ɗaliban ilmi wallahi mun shigo lokaci wanda yake duk yadda za a yi a ƙasar da musulmi sai an yi sai dai in Allah ya bada kariya da haka dole a tashi tsaye a rinka fahimtar nasoshi da kyau kuma a yi bayani Allah ya taimake mu na dai tsaya na ga saboda in dan bada bayani alladina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi dhulm musu tudan yadda ba wato in an ce yalbisu shine tudan yawa in an ce yalbasu shine yana sawa an gane ko in an ce labasa sai a ce yalbisu in an ce labisa sai a ce yalbasu kenan da madi da mudari'i wancan sun tattanza sun saba in an ce labasa yalbisu ya tudanya an gane ko in an ce labisa yalbasu ya sa sutura an gane ko to yalbisu imanahum bi zulmin busu tudanya shi ba sai kai hasara dan wajen fassara kaka dauki nan sutura ake nufi an gane ko wani an ce ana sa waggawa tare da labinun birgi sai yace labanun nono a sanya su tare da nono ya tuka rijalan an kace za su zo za su zo a ƙasa ko suna tafiya ko yace rijalan majaje babu hajin mata bai fahimci alqur'ani ba da larabci Allah ya gane da mu walam yalbisu imanahum bi dhulm akwai wani babban malamin tafsiri ana kiran sa Imam Zamakhshari wanda mun taɓa bayanin sa ya san balaga sosai amma kuma wajen aqida aqida ce ta mu'tazila ana kiran shi jarullah saboda ya zauna wato a Makka an gane ko a Ka'aba sai aka kira shi jarullah to imam az-zamakhshari a cikin tafsirin sa da akidan mu'tazila ne sai ce walam yalbisu imanahum bi zulm an gane ko bai dace a fassara imanahum ba bi zulmin nan da shirka yace bai dace a fassara shi da shirka saboda mi saboda al-iman da ash-shirku bi dhani kishoyin juna ne ko ba ka ba yace to ya za'i kuma a ce imanahum bi zulmin musu tun yadda imanahum da shirka ba ai ba su ma haduwa to saboda mi saboda aqidar shi ta mu'tazila ne na farko ga hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗannan mafiyancin mutane duk mai karatun hadisai ingantattu nan da nan daga rubuta su abu na biyu Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi tatali illa wa hum mushrikun suna imani da Allah kuma suna hadawa da shirka sun yarda shine al-khaliq ar-rabb al-mudabbir ko ba haka bane amma kuma suna hada shi da wani kaga can suna da imani nan ko suna da shirka shi yasa ba a cewa ba a hada su wannan ya saba ma alqur'ani kuma ya saba ma fassara ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko da kuma imam az-zamakhshari lalle malami ne na balaga ya san larabci za mu amfaru da shi inda yayi daidai inda bai daidai ba mu ce bai yi daidai ba wannan mu shine aqida alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wadanda suka yi imani ba su tudan yadda imanin su ba da zalunci ba wannan wuri an samu magana guda uku wato imam ibnu jarir at-tabari yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yana daga cikin qawlu qaumi ibrahima maganar mutanen annabi ibrahima suna suka ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm kenan da annabi ibrahima ya tambaye su fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna sai sun kace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm amma lokacin farko sai ce wannan magana ba maganar mutanen annabi ibrahima bace ba za ta yiwa ba ba an gane ko ba zai yiwa ba ya kasance mutanen annabi Ibrahim su suka faɗi wannan magana daga baya kuma sai dawo ce maganar mutanen annabi Ibrahim to kaga in kana kallon tafsir na Ibn Jarir al-Tabari sai kaga can ya tabbata sunan ya kore sai kaga da cewa shi ma dan adam an gane ko kadiba cikin tafsirul tabari karkashin wannan aya ka gari waya cikin da kawo a farko sai da ya kore cewa mut- maganar mutanen annabi ibrahim ce a na biyu sai ya tabbata da cewa magana su ce kaga ko wannan ya fi karo da juna da haka dai cewa maganar mutanen annabi ibrahim ce wannan abu yayi nisa domin in suna suka ce a ga- an an- an gane ko alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna ai kenan sun tabbatar da ma ai imani kenan ya kamata a ce sun bi annabi ibrahim alhali ko ba su bi annabi Ibrahim alaihi salam ba ko ba haka ba in ba cewa za mu yi ba sun faɗa ne daga baya sun maluki su ala rukusihim laqad alimta ma haula yasquna amma zan ce mafi inganci wannan tafsiri yayi ka abu na biyu waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce magana annabi Ibrahim ta da yake fa ainul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna an gane ko sai annabi Ibrahim ya ba kansa amsa ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm dan babu wata amsa kuma bayan wannan ko ba haka ba qul man rabbus samawati wal ardi sai qul illah ko sun bada amsa ko ba su bada amsa ba kace Allah to kamar irin wannan ne waɗansu malaman daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Imam Sa'di akan haka ya tafi a cikin tafsirinsa an gane ko yake cewa wannan magana ce ta Allah kadiba cikin tafsirin sa'ari yace qala Allah Allah yace fasilan bainal fariqain yana mai rarrabewa tsakanin waɗannan jama'a guda biyu alladina amanu wa lam yalbisu ay yakhlitu busutudan yadda imanahum imaninsu bi zulmin da kowane irin zalunci ulaika lahumul amn waɗannan su suke da cikakken aminci ko su kadai ne suke da aminci wa hum muhtadun sannan su ne suke akan shari'a yace al'amnu min al-makhawif suna da aminci daga abin tsoro wal azab da azaba wal shaqa'i da tabewa da rashin arziki wal hidayatu ila sirat al mustaqim sannan suna da shari'a zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya fa in kanu lam yalbisu imanahum bi zulmin mutlaqa in busu hada imanin su ba da zalunci ko kadan yace la bi shirkin busu hada da shirka ba wala bi ma'asin busu garwaya ba ko gauraya da wani abu hasala lahumul amnu tam sai su samu aminci cikakke wal hidayatu tamma da kuma shari'a cikakka wa in kanu lam yalbisu imanahum bi shirki wahda amma in busu hada imanin su da shirka ba shi kadai an gane ko walakinnahum sai dai su ya'maluna sayyi'at suna aikata munanan ayyuka hasala lahum aslul hidaya sai su samu tushe na shari'a wa aslul amni da tushe na aminci wa in lam yahsul lahum kamalahuma sai dai ba su samu cikakki in kana da imani ba kai sako ba kana da cikakkar shari'a kana da cikakkar mai kana da cikakkar wato kana da cikakken aminci amma in kana da imani baka hada da shirka ba amma kana sako to sai zaman to gwargwadon tsoronka da gwargwadon fatakka daidai irin sakon da kake yi domin ba za a dauka cewa ba mai yin sabon Allah zai zaman to kafiri kamar yadda khawari suke faɗa da mu'tazila kun fahimci wannan da kyau ɗan uwa kenan da haka da shi sa'adi ya tafi cewa Allah ne ya bada wannan amsa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna an gane ko wa mafhumul aya Imam Sa'ad ya ci gaba da cewa abinda sabanin sunkuyan wannan aya yake nufi annal ladina lam yahsul lahumul amrani wadanda ba su samu abubuwa guda biyu ba al-amnu da al-hidaya an gane ko lam yahsul lahumul hidaya ba su samu shiriya ba walal amn ba su samu wato aminci ba hazzuhum dalal suna da bata washaqa da tabiwa duk wanda bai samu shiriya ba bai samu aminci ba kishiyar aminci shine mi tsoro ba ba haka ba kishiyar shari'a ita ce mi bata kenan waɗanda ba su samu shari'a ba sun bata shi ko duk mutumin da ko ya bata kuma wutar jahannama ta shi duk mutumin da ya je wutar jahannama ya taɓa yayi haka shi yasa da zaran baka yi imani da Allah ba baka da abinci wannan shine ma abinda aya cikin suratul ali imran ta tabbatar Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah saboda shirkar da suka yi da Allah an jefa musu wani nau'i na tsoro sannan irin wannan tsoro ba barin su yake yi ba akwai tushen tsoro wanda ko da yaushe saboda rashin imani domin shi imani shine aminci shine amana in kana da imani ya kamata a same ka kana da aminci kuma ya kamata a same ka kana da amana in kuma baka da imani to baka da aminci baka da amana sai dai mu yanzu muna iddiayin akwai imani amma bamu da aminci saboda sabon da muke yi an gane ko sannan kuma babu amana da bai yarda da mahaifinsa ba mahaifi bai yarda da ba mata ba ta yarda da miji ba miji bai yarda da mata ba shugaba bai yarda da waɗanda ke jagoranta ba waɗanda ake jagoranta ba su yarda shugaba ba me ya kawo shi saboda imanin ba mai ƙarfi ba mun fahimci wannan da kyau ko to shine dai Allah subhanahu wataala wa hum muhtadun sannan kuma su ne shiryayyu to shi yasa duk inda ka ji an kore fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna malamai suka ce nan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shin a duniya da lahira ake nufi koko a duniya kadai koko a lahira kadai koko a duniya da lahira zance mafi inganci wadansu malamai suka ce a ana nufin duniya da lahira fala khawfun alaihim masu imani ba su da tsoro ba su da bakin ciki dalili kuma an gane ko abinda ya kubce musu in sun bi abinda Allah ya ce to ba za su yi tsoro ba ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم kaga in ka yi imani da kaddara ba za ka yi bakin ciki ba likai la tahzanu kinan fala khawfun alayhi wala hum yahzanuna to sannan kuma ba za su yi tsoro ba saboda abin da zai zo gaba sun san cewa Allah ya riga ya kaddara musu shi ma asaba min musibatin illa bi idnillah kenan sai ya zama to ba su tsoro a kansu duniya da lahira sai dai inda suka saba ma ubangiji in sun saba wa Allah suka kauce ma ga aya ta cikin suratul hadid an gane ko ko suka kauce ma waccan aya ta cikin suratul ali imran to wannan dole mutum ya samu tsoro kuma dole mutum ya samu bakin ciki an gane wata suka ce a lahira dai ake nufi amma ko da lahira ake nufi ko duniyar da lahira sai mun cire tsoro wanda dama Allah ya riga ya sanya dan adam ka'ida sai ya ji tsoro shine tsoro na al'amuran da suke gittowa a rayuwa in aje wajen yaƙi ɗan adam yana jin tsoro ko ba haka ba in za a jarabawa ɗan adam yana jin tsoro ko ba haka ba in kaga ƴan fashi da makami zaka ji tsoro zaka laɗe zaka yi ɗaukan mataki wannan tsoron dama tsoro ne jibilli ba a sashi daga cikin tsoro abinda ba a so mutum ya zama to ko da cikin tsoro da ya ga bakin kadangare ya ce a to yalla wani aiki da hankali da ya ga bakin kusu an yi min kaza wannan saboda rashin imani ne Allah shi mu tsari da irin wannan alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wadanda suka yi imani kuma su san yadda imanin su ba da zalunci an gane ko imanin nan yana buƙatar aiki nagari saboda yanzu ana fassara mana imani da abinda waɗansu suke so waɗanda ba musulmai ba an gane ko wanda ba yau ne aka fara fassara imani da irin fassarorin mutanen al-ahlul ahwa ba masoya masu son rai alkaramiya da ake ce ma karamiya an ka ce menene imani sun ka ce alqaul kawai ka faɗa da bakinka da ka faɗa da bakinka ka zama so mai imani da wannan ne yanzu kake ganin matasa nan a kasar Nijar ba su sallah wai hujja shi wai shi baban shi musulmi ne mamman shi musulma ce kafir banji na fursa kashi 99 an ce duk musulmai ne duk aljanna shi shike na suna ai ya ce la ilaha illallah ta kai eh wannan magana tana da girma biye hujja su sun kace Allah ya ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ai da ka riga ka ce la ilaha illallah ko baka sallah ko ma baka yi imani da Allah ba aljanna zaka wannan fassara ta karamiya tana daga cikin abin da turawa suke yada yanzu saboda mutane su daina yin sallah su daina azumi su daina zakka su tsaya sunan musulmai saboda su ci gaba da zama bayan su har duniya ta tashi domin in za ku yi aiki Allah zai taimake ku akan su an gane ko wannan fassara batila ce diba cikin suratul baqara imam al-qurtubi a cikin wannan ayake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir tace min wa ma hum bimu'minina sun ce amanna billahi kuma Allah ya kulu ko ka sai ka dauki tafsiri na murji'a waɗanda suke cewa a'a in dai kace kai imani to la tanfa ma al-kufri ta'atun kama la tadurru ma al-imani ma'siya wai su duk sabon da zaka yi ba zai cutar da imanin ka ba kamar yadda duk da'at da kafi yayi ba za ta amfane shi ba wannan ba gaskiya bane al-imani yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi su ko mu'tazila da khawarij sun dauki imani cewa da mutun ya aikata kaba'ira ko yayi zina ko ya sha giya ya kafirta da wannan ne kuke ganin suna ta ɗaukan makamai suna ta kafirtar da mutane suna kashe mutane in ka mutu lokacin da ka yi sabon Allah kana manzila bai na manzilatai ne su ba a san ma inda sun kaje ka fi su mu'tazila kaji bai na manzilatai ne amma in baka tuba ba wuta zaka su ko kawari suka ce ka kafirta hashawiyya su suka ce annabawa suna iya kafirta su tuba wanda kun ga mun kawo ayoyin da suke kawo musu hujjar da kamar ayoyin nan suke ta aulata udun na fi millatina sai ce to ai wasu annabawa kenan sun taba kafirta duk irin waɗannan mazhabobin yanzu su ne turawa suke son a yada saboda mutane su daina ganin kima annabawa kadiba ta littafin ash-shafa na qadi iyad ya fitar da babi akan ayoyin da suke nuna kamar annabawa wato ma'ana sun fita daga cikin musulunci ko sun saba ma Allah akan kaba'ira kaga hujjojin da ya kawo da radin da ya kawo dan haka wallahi wallahi ai hattara da irin waɗannan mazhabobin ka san ko menene imani al-iman malamai sun faɗa qaulun bil lisan an gane ko wa i'tiqadun bil janan an gane ko wa amalun bil arkan yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi ka fada da bakinka kai furci in ka ki kudurta a cikin zuciyarka kai girman kai in ka kudurta a zuciyarka sai kai aiki bai yiwa da musulmi ba ai aiki ba musulman non practican ƙarya ne yazidu bil ta'at yana karuwa da da'a ya wayan kusu bil ma'asi imani yana raguwa idan ana saba ma Allah amma mi zulman non pratikan musulmi wanda bai aikin komai wallahi ko kamar yadda wani mawaki ni jina wani sakaran mawaki ya shagiya ya koshe na cewa wai aljanna ta mai raboci a'a innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ku tashi ku yi aiki aikin ku kuma ba zai sa ku aljanna ba sai da yarda Allah subhanahu wa ta'ala dole mu fahimci wannan da kyau an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala gare da mu amma mutumin da yake yin abin da Allah ya umurce shi ba a ce bai dan tsatsauran ra'ayi shi yasa kullun sai kaji an ce musulman nan furasi kan wai musulmi wanda bai sallah bai azumi bai zakka bai haji yana zina yana shan giya yana biyan mata yana sabon Allah ya kare da sunan musulunci kuma kawai ya ji Allah ya sashi aljanna ayyatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan na'im wallahi ku ta Allah الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم waɗanda ba su cuɗanyar da imaninsu da zalunci ba suka aikata abin da Allah ce bayan sun bar shirka suka bar kuma abin da Allah ya hana kuma in sun yi sako suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to ulaika wadannan lahumul amru su kaɗai suke da aminci ingantaccen aminci saboda sun yarda da Allah Allah ya yarda su duk wanda ko yarda da Allah Allah ya yarda shi yana da aminci wahum muhtaduna waɗannan su ne shiryayyu tabbas kun da Allah ya tabbatar musu da shirya to kuma su ne shiryayyu wanda kuma duk Allah ya kore ma shirya to shine batacce man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun Allah ya ce wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna
Allah ya ce wa tilka waccan an gane ko hujjatuna hujjan mu ce an gane ko Imam Mujahid yace hujjar da Allah yake ishara zuwa gare ta shine fadar Annabi Ibrahim alaihi salam wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana wannan ita ce hujja amma ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala shi ko ya tafi cewa a'a hujjar da ake zance fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamuna an gane ko amma zance mafi inganci tilka hujjatuna ya shafi dukkan tattaunawar da an kai tsakanin annabi ibrahim da mutanensa ma'ana duk wannan abin yana daga cikin hujjojin annabi ibrahim ya kafa musu hujja daya biyu uku hudu biyar domin hujja mufrad ne na ma'arifa ne in an yi idafat wato mufrad zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i ba sai an kalli hujja guda ba ce a hujjatuna ana nufin hujjojinmu mun fahimci wannan da kyau ɗan uwa kuma an ce tilka kuma ga sanan yanzu yanzu an ka kare magana ya sa ka ce masa tilka saboda abin da ya riga ya wuce ya zan mazi ba zai dawo ba shi sa ka ce masa tilka hujjatuna atina ha ibrahim an gane ko hujjojinmu waɗanda muka ba annabi ibrahim alaihi salam muka gaya muku cewa hujjan nan ana kasa ta a gida hudu wani lokaci ana iya a kafa hujjar kasancewar abu da kasancewar wani abu wato ayi istidlali bil wujudi ala wujud domin wujudul alam yadullu ala wujudil khaliq kasancewar an sami duniya kuma yana nuna cewa akwai Allah wani lokaci kuma al'admu yadullu ala al'adm a samu rashi kuma ya nuna rashi an gane ko domin adamu ta'addudul aliha saboda ba a samu alloli daban-daban ba ya dullu ala an gane ko wato adamu fasadil ala duniya ba ta lalace ba an ka samu ta hargitse to ya dullu ala adami ta'azzudil aliha ya nuna wato wato abin bauta guda ne ubangiji guda ne domin da sun yi tarayya da an samu matsala sannan kuma wani lokaci samun wani abu yana nuna rashin wani abu domin lokacin da sauraro ya koyu kaga abu na wanda yake an tabbatar da shi to ya nuna ba Allah ba an gane ko to samu shi wani lokaci kuma rashi yana gadar da wani abu an gane ko rashin dalili an gane ko shi zai gadan maka da mi da shiga cikin matsala shine abin da ka kafa cikin matsala an gane ko ina fatan kun fahimce dan haka rashi yana haifar da matsaloli kaga rashin nan abu ne wanda babu amma yana iya haifar maka da matsala kuma yana iya haifar maka wani lokaci da imani domin wani yana da talauci rashin da shi zai gada mishi da imani da kaga mutum ya cika da dabi da yawa wani lokaci talaka ne masu kuɗin nan da masu matsayin nan sai dai abin da hali ne Allah dai shi mu sai an gane ko to dan haka dai waɗannan hujjoji ne guda hudu waɗanda ana kafa hujjar su wajen istidlal kuma tilka hujjatuna wannan hujjan mu ce an gane mu ko wato ko hujjojin mu ne asaina ha ibrahim waɗanda muka ba annabi ibrahima ala qaumihi akan mutanensa an gane ko wato hujjoji daban-daban daga cikin su akwai rashin tsoro wanda muka yi muku bayani wanda annabawa ba mutane ne masu tsoro ba za su iya ɗaukar akhdhu bil asbab amma ba su jin tsoron kowa sai Allah an gane ko annabi ibrahim ya kalubalanci duniya mutanen da ke tare da shi sun kalubalanci duniya annabi hud ya kalubalanci duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci duniya mai imani bai da tsoro sai dai yana daukar tattalin abin da ya kamata ya dauka amma lokacin da an ga kai za a yi gaba da gaba wallahi ba zai ji tsoron komai ba akwai wani tsohon duci na daga cikin nijar kwanakin baya an gane ko wanda ake bauta ma ana kiran shi mi akwai wani tsohon duci da ake kira tunguma ko ba haka nan bane ana na ana na ana bauta matunguma ya tunguma da mutum ko shekara da aka ana bauta matunguma ba wasu sai suka je suka dauko tunguma sai suka daddake tunguma suka yi kasa kasa da tunguma sai ni ji ana mawani tambaya na ce a'a a jira a ga abin da zai same su ba abin da ya same su an tungume tunguma ko ba karan bane dama sunan da suka sa mishi wata rana zai kin mishi tunguma a suna ne to an tungume tunguma kuma ba abin da za a yi kamar yadda dan kwabar ce masa tsine Allah ka tsine mai kuma haka ba munasaba ce ta haka mutumin da yake da imani yau in kana da imani duk abin da za a yi ma ba zai safe ka ba da yawan mutanen da kuka suna cikin tsoro babu imani ne saboda mi saboda rashin imani da saka kullun kana tsoron wannan kana tsoron wannan kana tsoron kaza kana tsoron ka faɗi magana kaza har cikin wa'azi baka iya faɗa abin da Allah subhanahu wataala ya ce baka iya mu'amala da mutane tsakani da Allah ka fi son ka girmama mai kuɗi a munafince ka walakantar da talakawa a matsayinka na mai da'awa malami mai imani kana tsoron waɗansu kana girmama su ba don Allah ba saboda ka samu abin duniya a hannunsu talaka yana tsoron cewa ya fi gaskiya wai in ya fi gaskiya wai ba zai samu tsira ba ya fi tsoron waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala kaga sai imanin yayi rauni to amma tilka hujjatuna atainaha ibrahima an ba annabi ibrahima kai ma mai koyi da shi yadda an ka ce annabin ka sallallahu alaihi wasallam ya koyi da annabi ibrahim kai ma ku koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atainaha ibrahima ala qaumi mun ba annabi ibrahima ala qaumihi akan mutanensa Allah subhanahu wataala ce narfa'u darajatin man nasha muna daukakar da darajar wanda mun kaso an gane ko nan muna da kira'o'i guda biyu wajen narfa'u darajatin man nasha ƙira'a ta farko shi ne narfa'u darajatin za ka ga akwai wato kasra guda biyu wato da imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub a nan cikin suratul an'am sun karanta narfa'u darajatin man nasha sauran ƙura guda biyar da ba a kawo ba kenan da imamu nafi an gane ko guda biyar din da imam abu ja'far da imam ibn kathir da imam ibn amir da imam abu amr ibn al'ala su ne guda biyar waɗanda su ko sun karanta narfa'u darajati man nasha narfa'u darajati sai ka bambanta na farko narfa'u darajati man nasha na biyu narfa'u darajati man nasha to menene bambanci tsakanin waɗannan kira'o'in kun san abubuwa ne waɗanda suke masu iskari sai malamai suka ce da an ka ce narfa'u darajatin man nasha'u to in an ce darajatin da tanwini sai shi zamanto narfa'u shi a fi'ili da fa'ili man nasha'u shi man ismul mawsul ne shine an maf'ulu bihi kenan narfa'u man nasha'u narfa'u man nasha'u darajatin muna daukakar da wanda muka so to shi darajatin din nan ya zamanto munawwal sai wadansu malamai suka ce inda irabin shi da tanwini ya kamata a yi irabin shi ala nasbul khafif ay narfa'u man nasha'u fi darajatin waɗansu malamai suka ce a'a ila darajatin waɗansu malamai suka ce a'a ala darajatin kaji magana guda uku waɗansu malamai suka ce a'a narfa'u darajatin shi darajatin kin nan da ya zama to da tanwini i'rabin sa ba haka ya kasance ba ya kamata ya kasance wato maf'ulun mutlaq shi narfa'u yana buƙatar rafa'atin kenan naba anil maf'ulil mutlaq domin narfa'u من نشاء رفعات درجات تو رفعات كن شيء مفعول مطلق تو درجات كن شيء ناب عن المفعول المطلق waɗansu malaman lokaci suka ce a'a shi darajatin kin nan tamyizi na kenan narfa'u darajatin muna ɗaukar da mutum mi muke ɗaukar da shi darajatin shine yayi tamyizu fi'ili na rafu an gane ko wannan ɗaya daga cikin su waɗansu malamai suka ce a'a shi darajatin kin na halun ne ai narfa'u darajatin wato narfa'u man nasha'u fi hali kauni hadha ar-raf daraja ya zama to halin daraja daraja madaukaci madaukaci madaukaci so qira'a wannan ɗaya daga ciki kenan qira'a ta wadancan da Imam Nafi da Abu Ja'far da Ibn Kathir da Ibn Amir da Abu Amr su ko ya suka karantawa shi Imam Yaqub a cikin suratu Yusuf ya hatta akwai wannan cikin suratu Yusuf cikin suratu Yusuf shi Imam Yaqub shi ya karanta yarfa'u darajati man yasha su ko waɗannan guda hudu da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf narfa'u darajatin man nasha su ko waɗannan guda biyar sun karanta irin yadda suka karanta cikin suratul an'am wannan bayani yana da zurfi amma sai ga waɗanda suka suka ilmin qira'a to narfa'u darajati man nasha nan kuma idafa akai shi darajat anan shi an mas'ulun bihi narfa'u muna daukakar da darajati darajoji man nasha sai zaman to darajatu maf'ulun bihi man shine wato an kai idafa zuwa gare shi muna daukakar da darajojin wanda mun kaso to wannan shi kaga bai da matsala wajen i'rabi an gane ko tunda darajojin sune maf'ulun bihi za a daukakar da su sai dai in an daukakar da darajojin nan shin menene alaka an daukaka ka darajoji ko an daukakar da darajojin ka tunda kirawo ne guda biyu malamai suka ce babu matsala wanda duk an ka daukakar da darajojin shi an daukakar da shi wanda duk an ka daukakar da shi an daukakar da darajojin shi mutum na yana saye da sutura idan aka yi sama da shi da shi da sutura sai sun yi sama in an yi sama da sutura shi shi ba an yi sama da shi mu fahimci wannan da kyau to narfa'u darajatin man nasha man nasha'u kinnan fi'ili ne na nasha'u ina maf'ulun bihi mafi yawancin lokuta sai kaga an shafe maf'ulun bihi na nasha'u fi'ili na sha'a sai kaga an shafe maf'ulin sa mafi yawancin lokuta wani lokaci ana kawo shi wani lokaci ba a kawo shi to amma nan da aka ce narfa'u darajati man nasha sai aka shafe maf'ulun bihi saboda man ismul mawsul ce shi ko al'aid ila al-mawsul yuhdaf ghaliban faqdi ma anta qad ay faqdi ma anta qadihi narfa'u darajatin man nasha an gane ko to in mun dauki riwaya ta jamhur da sun ka karanta ko wadan qurra guda biyar narfa'u darajatin man nasha to tunda man shine an maf'ulun bihi kenan narfa'u darajatin man nasha raf'ahu in mun dauki wadancan narfa'u darajatin man nasha ila asa imam tasu imam nafi kenan narfa'u an gane ko darajati man nasha'u raf'a darajatihi shine al'aid ilal masul kenan in an ce darajojin kenan su za a maida ma maf'ul in kuma an ce shi wanda ya aikatan shi za a maida ma sai kai kokari ka san wato alqira'at al'ashra as-sughra wal kubra wani lokaci saboda bayanin ayoyi na tafsiri da alqur'ani dan haka dai akwai manzumatu shatibiyya ta imamu shatibi alqira'at as-sab'a as-sughra akwai durrul mudhi'a tawa da ibn al-jazri an gane ko sai ka hada kira'a uku ga bakwai goma kenan ka kawo suna cewa kira'a bakwai ne wanda kuskure ne in kana son kira'a al-ashra al-kubra kana da tayyibatul nashr kuma kana da an-nashr fil qira'at al-ashr Allah ya gane da mu to Allah ya ce narfa'u darajati man nasha muna daukakar da darajar wanda muka so an gane ko dan haka dai daukakar daraja nawa ne na Allah ne shi ke daukakar da darajar wanda ke da yawan daga dama mahassada kenan ku kun fata cikin matsala dan kuna son ku daukakar da darajar wanda kuke so ba wanda Allah yake so ba shi ko Allah ya ce rafi'ud darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq daga cikin waɗanda Allah ya daukakar da darajar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikraka daga cikin waɗanda an ka ɗaukakar da darajar su a duniya wato in mun ɗauki tafsila ne annabawa da mutane na gari Allah ya ɗaukakar da darajar su ko ba haka ba mutane ne masu kima da daraja masu ilmi ma Allah ya ɗaukakar da darajar su yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin daga cikin waɗanda aka ɗaukakar da darajar su a duniya da lahira annabi Isa alaihi salam id qalat al malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryam wa wajihan an gane ko mai daraja ne fi duniya wal akhirati wa min al muqarrabin an gane ko annabi idris ne su wadanda aka dauka daraja su wa rafa'nahu makanan aliyya hariri yace kuma duk wanda Allah ya dauka da daraja sai to sai ya hakuri da mutane wa man rufi'at lahu darajat rufi'at ilayhi al hajat duk wanda Allah ya dauka da daraja shi ya samu girma ko na ilmi ko na kuɗi ko na mulki ko na abin da ya kama da haka to sai an kai ma bukatoci malami akai tambaya wani lokaci a ce babu na abinci in kana daka baya mai kuɗi dole sai an zo wani ya ce wallahi matarsa tana likita in kana shugaba dole sai an kama tsolin mutane don wannan shi ne shugabancin an gane ko wannan ya nuna cewa Allah yana daukakar da darajar wanda ya so wanda kuma Allah ya kaskantar babu wanda ya isa ya daukar da shi wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim kafirai kuma gaba ɗaya kaskantaci na innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallina kaskantatuna wa lahum azabun muhin suna da azaba mai girma shi yasa in kaddi mutun yana cewa Allah ya daukakar da wani bi yasa ya haka wannan sha'ani ne na ko kafirai ko waɗanda imanin su yayi rauni ko kuma shedan ya fiske su shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa suna cewa ya akai a ce shi da a saukan ma da wannan ko ba haka ba wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya kaji ma daga cikin dalilin da yasa aka daukar da su liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya annabawa an daukar da sashin su akan sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya gane da mu وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حقيقة أبنجدك حكيم mai hikima ne baya yin kuskure su wani ce Allah ya yi kuskure ko ko ya kirkiro wani abu wanda ya san Allah ya ce haka ne yace bai dace ba to ko da bai faɗa ba ya ce Allah ya yi kuskure hakim wato inna rabbaka hakimun alim ubangijinka hakimun gwani ne alimun kuma masani ne ga dukkan komai ana nuna mini lokaci ya matso tunan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kamu da zamu ci mu a ayatu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh